بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin daren talata ashirin da ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya ji da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba a wannan littafi mai albarka mun tsaya darasi na shida za mu tashi darasi na bakwai shafi na hamsin da ɗaya a littafi fasulun fil akiril wusa wato a wannan littafi na waza'if ramadan talhisi daga cikin lada'iful ma'arif na babban malami ibn rajab alhambali rahmatullahi alai malai ne fasulun fil akiril wusa wannan fasali ne da zai bayani akan goman tsakiya ana bi sa'id al-kudri radiyallahu an قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من شهر رمضان أبو سعيد الخدري يتي النبي يا كسن تينا اعتكافي أقوما تكيا نوجه رمضان وقد دل الحديث wanda ana magana a karan fari da farko haka annabi yake yawwa wato qaddalla hadith hadisin ya nuna akan ala annahu kana ya takibul ashra al-wusati libtigha'i lailatul qadr annabi ya kasance yana neman yana yin itikafi a goma tsakiya dan neman lailatul qadr wa fi riwayatin a wata riwayar annahu annahu itakafa al-ashr al-awwal a wata riwaya to aka yayi itikafi a goman farko thumma atakafa al-ashr al-wusat sannan wata shekara yayi goma ta tsakiya thumma qala sannan sai yace inni utitu yace faqila an zo mu kuma an ce da ni innaha fil ashr al awakhir tunda ne ma yake an zo mun waye ya zo malaika ya zo ya ce da ni ita fa lailatul qadri tana goma karshe faman ahabba an ya'takifa falya'takif duk wanda yake so ya yi kafi to ya yi tikafin sa goma karshe fa ta kafan nasu ma'ahu to daga nan je sahabbai suka fara yi tikafi tare da shi wa qad warada al-amr al'amari umarni ya gabata ya bujiro bi dalabi lailatul qadri fi nisf al akhir cewa a nemi lailatul qadri a rabin karshe min ramadan na ramadan daga 15 zuwa 30 kenan wa fi afradi ma baqiya a cikin kuma mara na abin da yayi ragowa shine afrad marar abin da yayi ragowa min al ashr al wusal daga wato goma nan ta tsakiya wa huma sune lailata 17 daren goma sha bakwai wa tisa ashara da sha tara amma al'awwal amma maganar farko farawar dabarani yana abdullahi bin unai imamu dabarani ya rawaito daga abdullahi dan unai sallahu sallallahu alaihi wasallam su'ila allah su'ila allah lailatul qadri an wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya akan daren lailatul qadri fa qala fi ra'aituha wa unsituha na ga daren amma an mantar da ni wannan dare fataharruha fi nisfi al-akhir yace kawai ku je ku nema a goman tsakiyar wato a tsakiya ta karshe rabin karshe kai alhadi wa kullu zamani fadilin min laylin aw nahar eh yace kowanne zamani wa fadilin min laylin aw naharin fa inna akrahu afdalu min awwali yace kowanne zamani lokaci fadilin yafi falala ne min laylin na dare aw naharin ko yini yace wato fa inna akhirahu afdalu min awwali domin kowanne dare karshen sa ya fi farkon sa falala yanzu wanda ya tashi ya sallar dare sha biyu da wanda ya karfe daya da wanda ya tashi ya karfe biyu to idan su ukun nan zaka lissafa wanda ya fi falala shine wanda ya karfe biyu wanda ya tashi ya karfe biyu da wanda ya tashi ya karfe uku da wanda ya tashi ya karfe hudu wanda ya falala shine wanda ya karfe hudu an fahimta da kyau ko to shine wanda ya jinkari karshe duk da cewa wani zai iya cewa karfe uku ai za a ce jawbul laili tsakiya wato tsakiyar dare shi to amma mafi yawanci wanda ya tashi karfe uku za ga ya dangana har zuwa karfe hudu ai to bayanin da malami yake so ya mana kenan wa amma tsani na biyu farawa abu dawud an ibn mas'udin marfu'an annabi ya ce udlubuha lailata saba ashara ku nemi lailatul qadr da daren 17 wa qalu zikka ce inna sabihata haka ne yawma badr ai washe garin washe garin 17 ga watan ramadani shine aka yi yakin badar dama 17 ga watan ramadani aka yi yakin badar wal mashhuru inda ahlil siyari wal magazi abin da ya fi shahara gurin ma'abota sira da tarihi anna lailata badr lailata sab'a ashara cewa lailatul qadri yakin badar an yi shi ne daren 17 wa kanat lailatul juma'a kuma daren juma'a wa kana zaid bin thabit la yuhyi lailatun bi ramadan zaid dan thabit babban alaran nan ya kasance baya raya wani dare a ramadana kama yuhyi lailatul 17 kamar yadda yake rayar da daren 17 abin nufi duk dararen da ake yi ba daren da ya fi dagewa irin daren sha bakwai ga watan ramadan shi zai dubi na sabi wai kulu yana cewa inna allaha ta'ala Allah madaukakin sarki faraka fi sabihatiha bainal haqqi wal batil cewa a washe garin daren sha bakwai ne Allah ya bambance ya ware tsakanin ƙarya da gaskiya wa zalla fi sabihatiha a'immatul kuburi sannan a wannan safiyar ne Allah madaukakin sarki ya kaskantar da jagororin kafirci su Abu Jahil wa haka Ahmad an ahli madina Imam Ahmad ya yi ruwaya daga gurin mutanen Madina cewa anna lailatul qadr tulabu lailata 17 lailatul qadr ana neman sa ne daren 17 wa sau ma ruya min al hawadith fi hadhihi laila mafi inganta abin da aka rawaito daga hadisai wato daga abubuwan da suka faru a wannan daren shine anna halailatu badr eh min alhawadi dangane da abubuwan da suka faru shine alhawadi fi hadhihi laila a wannan daren da 17 ga wata anna halailatu badr lailatu badr cewa shine daren wato da aka yi yakin badar daya wa sabihatuha huwa yawmul furqan wa shi gari kuma shine aka yi ranar rarrabewa ya ranar da aka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wato miya yawmul furqan an kira ta da yawmul furqan ne ranar rarrabewa ne anna Allah ta'ala faraka fihi domin a ranar Allah ya rarrabe a ciki bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya wa azhara al haqqa ya bayyana da gaskiya wa ahlihi da ma'abota gaskiyar alal batil akan ƙarya wa ahlihi da ma'abota ƙaryar wa alal haka kalmar take kalimatul lahi hiya al uliya wa alal kalimatul lahi sannan kalmar Allah ta ɗaukaka wa tauhiduhu da tauhidin Allah sannan wa zulla ada'uhu min al-mushriki sannan an kaskantar da makiyan Allah daga cikin mushrikai wa ahlul kitab da kuma kiristoci da yahudawa ma abu littafi wa bil muwatta ya zo an wada ta imam malik an talha bin ubaidillah marfu'an cewa ma ru'ya shaytanu ahqara wala adhara wala asgara minhu yawm arafa eh irin yadda ma ru'ya shaytanu ahqara wala adhara wala azgara minhu yawma arafa irin abin da shedan yake gani ba wani abu da shedan yake gani fiye da yake shiga a haƙara yake zama wulakantacce wala adhara ko wanda yake zama korarre shine adhar duhura wa lahum azabun wasi to kalmar ce wala asgara ko kuma wato ranar da yake shiga kaskanci minu a gare shi yawmu arafa fiye da ranar arfa ba illa ma ru'ya yawm badin ba ranar da yake shiga wulakanci ke dan ya shiga tashi hankali irin ranar arfa to ba wata rana da zaka kwatanta ta ko kace ta bi ta in ba ranar da aka yi badar ba ranar badar a ranar ke dan ya gane kuransa fakila sai aka ce ma ru'ya yawm badin to me ya gani ranar badar din kale yace ra'a jibrilu alaihi salam i ya ga mala'ika jibrilu ya za'ul mala'ika yana jajjera mala'iku shi ya zo yana bada kwaman shi ne kwamanda ai ka ko dole ya shiga uku to wannan abin da ya gani jibrilu hankalinsa ya tashi wa fi lailatul qadri tantashiru al malaikatu fil ardi a daren lailatul qadri ne malaiku suka watsa a ban kasa suka cika ko ina fa yabdilu sultanu shayatin a ranar ne duk wani mulki na shaytanu gaba ɗaya aka rusa su كما قال تعالى كما يدعى الله يتي تنزل الملائكة والروح فيها أدر ليلة البدر آه ليلة القدر دي ملائكة تكي سكوا والروح فيها آم دكما ملائكة جبريل أتكنسو بإذن ربهم ده إذن مبنجدن من كل أمر ده كون إلى الأمر يتكي سوكا kaga a rana ake sake budget ai in kana so yanzu aka shiga layin waɗanda za su yi aure 2026 sai ka dage a wannan watan kai ta addu'a har Allah ya sa sunan ka ya faɗo a bolin ya bolin kafin wata Disambar kaga kai aure eh domin a ranar za a yi budget ana yin budget ba kai wallahi duk neman auren ka ba za a yi da kai ba saboda haka a nan ranar ake yi an gane ka fiya yi buraku kullu amrin hakim a wannan daren ne duk wani badan duk wanda ka ga yanzu yayi wani abu a ko me yayi to a wannan wancan da ya wuce ne sunan da yayi bolin a rijista cewa suna cikin wanda za su yi kaza wannan suna cikin wanda za su yi kaza wannan suna cikin wanda za su yi kaza saboda haka sai a mai da hankali to shine ma da yake cewa salamun hiya za a samu aminci a cikin wannan daren hatta matsala alfajir in dai da lailatul qadr ta tabbata a daren za a samu kowa zai ji cikin nutsuwa har gari ya waye har alfajir ya bullo wa fil musnad ana abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu fil ardi fi tilka al layla malaiku a ban kasa a wannan daren akthara min adadil hasa sun fi tsakoyi yawa kaga dai tsakuwa ko to yawan mala'iku ya fi na tsakuwa yawa a wannan ranar kaga ina wani je da shedanu za su shana wa fi sahihi ibn hibban an jabi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadr annabi ya magana dan gane lailatul qadr yace la yakhruju shaydanuha shedanun manyan shedanu ba ta fitowa a daren hatta ya khruja fajruha har sai alfajr ya kullu wa fil musnad an ubadati marfu'an لا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح baya halatta ga wani tauraro a je a jefa shi har gari ya waye abin nufi suwa ake jifa da wannan tauraron mai aman wuta ba ke ɗanu ba kangararru to ba ba ma za a basu su fito ballanta za a jefe su shine aka ce ba a fito da wannan tauraron wa anna lamasna as-samaa fa wajadna mulihat arzan shadidan wa shuhuban wannan shihab din wannan tauraron mai aman wuta ba za ka ganshi ba a daren lailatul qadr saboda babu duk wanda za su yi ma kokarin yunkurin tafiya sama babu an fahimta da kyau ko to shine abin da malai yake gaya mana anan ba ma za ka gansu ba to shine ya ci gaba da cewa sai wa fil musnad an ubada shi muka biya wa inna amarati amarataha alamomin lailatul qadr shine anna shamsa takhruju fi sabihatiha mustawiya idan gari ya waye bayan lailatul qadr ya faru yau to in gari ya waye ba wai ranar da abin zai faru bayan ya faru wa ke gari to ga alamomin lailatul qadr zaka ga ranar an gane za ka ga rana a wannan lokacin ta kuruju fi sabihatiya ta fito wato a safiyar washe garin mustawiyatan madaidaiciya laysa laha shu'a ba zafi za ka iya hada ido da ita za ka iya hada ido da ita gashi ta bude ta yi haske amma za ka iya kallanta alama ce na cewa jiya an yi lailatul qadr ɗaya kenan sannan na biyu wa kala mujahid yace mujahid yace salamun hiya sannan a daren da aka samu aminci kala yace la ya hadisu fiha da'un a ranar ba wasu cututtuka masu barazana da za su sauka wala yastadi'u shaytanu al-amala fiha kinnan gidan bai da ikon yayi aiki a wannan ranar an gane ko shaytanin da suke zuwa su raba aiki cewa kowa ya tafi ya je yiwu mai ake kiran su mogallin sanye je ya dawo idan aka dawo ai kun san zama suke kamar yadda annabi ya faɗa kowa ya zuwa kawo aikin sa report wani ya jirgi na haɗa wani da wani faɗa shi dan ya ce to an ka kyauta ko mana wani ya zuwa ce ai na sa wani ya yi wa wani kaza report ake kawowa to ranar ba za a kai report ba wani ya zo ya ce ai ni na sa an yi saki yau sai shi dan ya ce kai ne sarki yau sai ya naɗa shi ba wanda ake nada a zama kan biya crowning dinsa sai wanda yake wanda yake shine mai me yake kiransa mai mai raba aure to shine kaji sai ma da yake um, ai mun yi tsallake ko nan ne ko annan shamsa takrir fi tabiya mutawiyat laysa laha wa masalul qamari kamar misalin wata ne lailatul badr dan daren 14 shine badar wala yahillu li shaytanin an yakhruja ma'aha yawma idin shaytan baya halatta ya fito a wannan ranar eh wala yahillu li shaytanin an yakhruja ma'aha yawma idin baya halatta ga wani shaytan ya fito a wannan yini وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم kaji annabi yace kowane yini yadda rana take kullowa haka jidan yake kullowa kullum illa lailatul qadr amma banda daren lailatul qadr wadhalika annaha tatlu'u la du'a alaha a ranar da yi rana za ta kullo babu me ai kun san me za ku tuno da wannan saboda annabi ya ce idan rana ta zo faduwa kada a yi mai sallah saboda tana fitowa ne a alakar nan shaidan in za ku tuna akan kahon shaidan shi za aka yayin kullo wata da yayin faduwa ta annabi ya hana sallah ya hana sallar gawa ma ba a da yayin da ta zo tsakiya mun biya wannan a wasu karatuttuka daban-daban to shine ma da yake gaya mana a nan yake cewa inna shaitana luma shamsi kullu yawmin illa lailatul qadri banda lailatul qadari wa zalika annaha tatlu'u la shu'a ala domin tana kullowa a wannan ranar babu haske tare da ita zafi kai wa qala mujahid salamuniya ay qala la yahdithu fiha da'un ana nufin ba wani abu na cutarwa da yake sauka tare da ita wala yastadi'u shaytan al-amal fiha shaytan ba shi da ikon yayi aiki a wannan ranar wa anhu qala lailatul qadri lailatul salima shi kuma ya ce daren lailatul qadri dare ne na zaman lafiya la ya hadisu fiya hadathun ba wani abu da zai faru na barna wala yusilu fiha shaytan kuma shaytan baya aika in tawagarsa ya tura sai ce je kai ka raba aure guri kaza a wannan daren wa an qala salima yace salimatun ai la yastadi wa shaytan an ya amala fiha abinda ake nufi da salima shaytan ba shi da ikon ya aiki a cikin su'an ya aikatar da wani abu na mummuna wala yuridu fiha azab kuma ba zai farar da wani abu na cutarwa ba wani bin abbasin kala fi tilkan laila tusaffadu maradatal jinni a wannan daren ne ake ɗaɗɗaure kangararrun aljanu kangararru za ka iya ganin wata ta faɗi ta yi iskokai amma ba kangararren aljani ne a cikinta ba aljani ne marazi kamar yadda kake da musulmi marazi kangararre daban marazi daban za ga wani yaro ai za kamo yaro kamar ɗaukun nan zaka ce ba ka ji yayi wani abu to kamar irin haka wanda za ka ga wato masu ɗauko magana akwai su ai za ga wani gashi nan lafiya lau haka kawai zai ga ya karya azumi to a cikin azumi ma haka ne kuma ba mara baya cikin mara zatal insi to irin wannan rashin din na yau da gobe daki daki akwai su duma wa anna minna salihuna wa minna duna zalik su ma akwai a cikin aljanna idan wata ta faɗi in dai kai rukuya to za ka ga musulmi ne a cikin ta ba azumi ba za ka iya samu don za ka iya samu wata ta yi aljanu da azumi to wata zai ta kasa gane to ai an ce kaza a ai ba a ce ma ba za a ɗaure musulmi ba kuma hatta kangararru aka ce ma kangararru shi kuma wannan wani ai zai iya yiwa a wannan daga wannan wata ya zama ya lalace a wannan lokacin amma da can lafiyar salau yanzu wani ya dashi ya faɗa shi ne to su ma aljanu haka ne to shine yake cewa wato kallu afaritul jinn kun ji ko ana daddaure aiwa ifritu shine ifrit mara mutunci cikin aljanu su ake ifritu min aljinn su ake ake yi wa kokumi a kama hannunsu da wuya a daure shine afari jami'i na ifritu sannan wato fatau fiya abwabu sama'i kulluha ana bude kofofin sama gaba daya a daren lailatul qadri wata kubalu ko idan azumi ya kama wata kubalu fi har tauba min kulli ta'ibi sannan a wannan daren da yake karɓar tuban kowanne mai wato tuba walidhalika qala sai ta yi salamun hiya hatta matla al-fajr akwai aminci a wannan daren har gari ya wayi abshuru ya ma'asharal muslimin albishirun ku ya ku taron musulmi fa hadi abwabul jannati thamaniya wannan sune kofofin aljanna guda takwas fi hadha shahri a cikin wannan watan da ajali kuma kada futiya saboda ku an bude su duka wa nasmatuha ala qulubil mu'minina qad tafattahat Allahu akbar sannan wato alamomin su a cikin da ni'imomin su dangane da zukatan musulmi gaba ɗaya an bude su wa abwabul jahim kulluha li ajalikum mukallaqa sannan kofofin wutar jahannama su ma guda bakwai la tabatu abwabin kakabdin su an kulle su saboda ku wa aqdamu iblisa wa zurriyatuhu min ajlikum muwattaqa sannan kuma ku sani digadigan iblis shedan da shi da ƴaƴansa saboda ku duk an tsaure su ma sai sai yace qasimu zarahu bi kalimati tauhid qasimu ku kakkarya bayan ki dan da kalmomin tauhidi fa huwa yashku alami al-inkisari fi kulli mawsimin shi sa ki dan yake kai kukan radadin karyewar bayansa a kowane shekara min mawasimin fadli ko kace al-mawsim shine wani abu da ake yin sa duk wani lokaci shine mawsim shi za ke cewa aikin haji mawsimul hajji za ku ga littafi mausimul hajji ake cewa saboda ana maimaitawa duk wani lokaci wani abu wanda ake maimaita shi misali yasa idan ka zo a addini ka ware wata rana kace duk rana kaza za a yi kaza to ka bai da shi addini shi kuma iri ba a so kowa ya kirkira sai wanda Allah ya ce ko annabi me yasa aka zo aka ce ba a so kawai ka ware ka ce ainihin juma'a sai na kai wa babana ziyara a makabarta ka mai da shi iri kuma ba kyau so ake kawai ya zama da zarar ya ɗanzu a ranka kaje yawwa amma kana cewa duk juma'a ya zama idi shi kuma wannan bai da asali ba shi da tsari a addini dan za ga wani habburga yake ce ani duk juma'a ce na ce ai ba addini ba mun kirki kai ba addini a gurin abokan ka ne ka burge kai ma kuma ka burge kanka amma ba addini bane addini shine da zarar li'annaha tudhakkirukum al-akhirah haka annabi yake ku kai ziyara domin tana tunatar da ku lahira kuma ba ma a so ka fiye yawan zuwa domin zai zuciya ka take kake ba kwa ganin yanzu yadda muke yi a makabartar mutum zai zo kawai yana harkar sa ana cikin ana tona abu shi business din sa ma yake a to saboda haka abubuwan da ake so su ɗauki mutane da yawa su ne muke wasa da su shi za ba ma ganin tasiri an gane ko to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa to ku karya bayansa shine musimul hajji min mawasimil fadli daga wato lokuta na falala fa fi hada shahri yad'u bil wayl a wannan watan ne na ramadan shi dan yake dora hannu a kai yace ya shiga uku shine alwailu yace bane ya bane ya bane ya lalai lima yara min tanzil rahmati wa maghfirati al awzar Allahu akbar saboda abin da yake gani na saukar rahama daban-daban wa maghfirati al awzar da gafarta kuma al'auzar jami'i ne na alwiziru zunuban da muka yi ana ta gafarta mana galaba hizbun rahman rindinar allah a rahman ta yi rinjaye wa haraba hizbun shaidan su kuma rindinar shaidan ta gudu ibadallah ya kuwa yi allah har za shahabu ramadan karim ta safa yace ga watan kun ga kamar wato a watan ramadana ya rubutu yace ku sani ga watan ramadana ya kai rabi faman minkum hasaba nafsahu fi lillahi wanta saba wane ne a cikin ku wane ne a cikin ku hasaba nafsahu yayi wa kansa hisabi fi lillahi yayi dan Allah wanta saba kuma yayi adalci wajen yi wa kansa hisabu mutum ya auna in kai jaraba ka fito in Allah ya yarda ka san me ka rubuta zaka ga ka dauko littafin ka da ka haddace ko handa out ka dauko kwashin paper kana ta bada maki da kan kuma Allah ya jaraba ta fito za ga in ma ya gaza bai bude maki uku ko hudu ba abinda za ka ba wa kanka maki ka san me kai to shine wanda safa kai wa kanka adalci man minkum qama bi hadha shahri bi haqqihi alladhi urifa waye a cikin ku ya miƙe a wannan watan ya tsaya da haƙoƙin ramadana kamar yadda aka sani ala inna jarakum qad akhara fi naqsi yace ku sani cewa wannan watan naku ya fara raguwa fa shine annaqsu fazidu bil amal to ku ƙara aiki ku ƙara maimakon zagar ramadana ya zo tafiya maimakon mu ƙara zage dan a lokacin sai ga kuma ana baya baya to sai yace ku ƙara mala yace fa ka annakum bihi wa qadin sarafa ku dauka cewa wannan watan ya ma zo ya wuce duk abin da aka sawa rana ai shi kenan yaushe muke cewa saura wata kaza ramadana yau ga shi magana ake ta sati biyu kasa da kwana goma to ana cikin yi kuma za a ce saura kwana goma mun sha wannan magana kuma sai ku ga ya tafi fa kullu shahrin kowanne wata fa asa an yakuna minhu qalam wato da sannu ana sa ran cewa za a samu wani abu da zai zo ya mai shi kowanne wata amma shahru ramadan amma watan ramadana ku sani cewa fa min aina lakum minhu khalaq ina kuke da wanda zai mai shi duk sauran watanni kuna da watan da in ya tafi za ku ce wannan watan ya zo ya mai kamar yadda muke da ayyama ashurul hurum ko muna da su watanni waɗanda suke masu alfarma to amma watan ramadana wanda wata kake da shi da zai mai ba watan ramadana babu domin watan ramadana gamewa yake hatta watannin aikin hajji ai ba kowa suka shafa ba na wajen wasu abubuwa ko sun shafe mu ne na yin ibada kawai amma watan ramadana ko kowa ya shafa kun san alfarma ta watan ramadana hatta me yake kiran su hatta kafirai suna iwon romansa domin wannan da daure shedanin da waye su ma ai suna morewa to sai ma da yace an tafiku shaharu wala bahu wansarama Allahu akbar yace wata ya kai rabi yace wala bahu kai san wanda ya mai da watan nan jarholiya shine labahu wanda yake jarholiya wansarama kuma ya kari ya karya kasar wato gadan bayansa waqtasa bil fawzi bil jinati bil jannati sannan kuma ya ke banta da rabauta a cikin aljanna man khadama wanda ya hidima a wannan watan na Ramadan wato abin nufi wanda ya hidima wajen yin ibada ko kuma taimakon bayin Allah ko kuma ya hada duka za ga wasu tun yanzu ba sun fara rabon abinci ba ma sai Ramadan ya shigo ba domin wato a tare shi wasu sun fara taimako wanda zai bada kuɗi ya fara wanda za su fara bada abinci sun fara na sadaka da sauransu to wayannan abubuwan su ake bukata tun yanzu mutane su fara jin cewa far saura kwana ka ɗan ramadan saboda wani yanzu idan ka bashi ko dubu goma ne to tun yanzu zai fara tanadi da bai yi komai ba to ladan ka ne na ramadanan yana nan domin ramadanan zai yi da wannan kuɗin yana nan akwai waɗanda suke bukata tun yanzu a taimake su kafin ma a shiga watan ya kamata mu ɗauki wannan tarbiyya wasu ba algafilin miskinin munkasira sannan algafil rafkanan ne wanda yake wato talaka ya zamto asbaha tana cikin kana wa aka wato wa aka wato ha an gane ko munkasira mitri wato abin ya zama wanda yake mai karyayyen baya kamata fa ya wai hahu ya kai tansa ya uzima ma hurima ya wato ka tuna girman abin da aka haramta mar shine ya ya uzima ya uzima ma hurima yace ka tuna girman abin da aka haramta masa saboda bai ba Allah a cikin watan ba man fata huzzaru fi waqtil bizari duk wanda shuka ta gushe masa ya take bai yi shuka ba fi waqtil bizari a lokacin da ake shuka bai yi kiransa iri sai yace fa ma tarahu ya hasudu ba abin da ba za ka ganshi yana girba ba lokacin damuna ya zo ba ka yi shuka ba ya za a yi lokacin girbi a ganka kana girbi to shi ne yake cewa ba ma tarahu ya hasudu ba za ka ganshi yana girbi ba illa alhamma ba abin da zai girba in ba bakin ciki ba wannan dama da kuma nadama tuba aljanna ta tabbata liman kana fi taqwa bi za'atahu ga wanda taqwa ta zama ita ce sana'arsa bawuje ne yake cewa takawa fa tsoron Allah amma tsoron Allah ba takawa ba shi tsoron Allah bane alkhawfu da alkashiya shine tsoron Allah amma bawuje ya saba da za a ce ai wani mai tsoron Allah ne mai takawa ne a'a mai bin dokar Allah shine mai takawa shi ake ke ji zai ce takawa hawuda dokar Allah bin ta shine takawa amma ba yadda muke fassara a Hausa ba sai yace bida'atuhu hadi bida'atu la rujat ilaina bid'a a kayan sana'a ta kenan fi jari a wannan watan nasa wa bi hablillahi mu'tasima sannan yayi riko da igiyar Allah madaukakin sarki wa tasimu bi hablillah mu'tasiman ya rike ana gana cewa mu'tasim billah suna yin yawanci yan barin abbas ko yau zaka ga suna da wannan mu'tasim billah wayi kaza billah haka to shine mu'tasiman wanda ya rike faslun rabewa insha Allah fi fadlil ashr al awakhir min ramadan cikin falalar goman karshe ta ramadan fi sahihaini ana aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al ashr shadda bi zaraw dan aisha tace da goman karshe ta shigo annabi sai zage dan tsansa ya daure gefen ta zuciyan wandansa wa ahya lailan wannan ana nufin kinaya ce na cewa yana kaura cewa saduwa da iyali wa ahya lailahu ya kuma raya daransa wa ya kaza ahlahu ya tashi iyalansa wa fi riwayatin li muslimin anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil ashr al awakir annabi ya kasance yana yin ijtihadi yana tahajjudi a goman karshe min ramadana na ramadan ma la yastahidu fi gairi irin ijtihadi da dage wanda baya a wani watan daban ko a wani kwanakin daban kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya khusul ashra al-awaqir min ramadan annabi ya kasance yana kebance goma karshe na ramadan ma la yakhussu gairahu irin abin da baya kebancewa a waninsa bi amalin da ayyuka ya amalu hadi yake aikatawa fi baqiyati shahri a sauran watannin ayyukan da yake a ramadan duk ya fi na sauran watannin fa minha ihya'ul layl daga cikin akwai raye dare fa ya tamilu annal murada ihya'ul layl kullahu wannan magana za ta iya ɗaukar cewa ana nufin annabi na raye dare duka ya yi wal muzammil qumil layla illa kai qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil alqur'ana tartila sai ce wa rawa min wajhi fihi da'f an rawaito wa ruya an rawaito daga wata fuskar daban wanda akwai rauni a hadisin bilabdi cewa wa hayyal layla kullahu ana cewa yana raye dare duka وفي المسند يا زوا مسند من وجه اخر وتفكت دبان عنها daga nana Aisha قالت tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhlidu al-20 bi salatin wa nawm annabi ya kasance yana takuda wato kwana 20 din nan wajen yin sallah da bacci yayi bacci kuma yayi sallah fa idza kana al-ashru amma goman karshe ta kwana goman farko da ta biyu kenan ta'anil akhir tana nufin goman karshe shammara sai zage dantse wa shaddan nizar ya kuma daure gefen ta zugensa sai ya daura damara ya wato ya ƙara zage dantse shine dai abin da ake nufi cewa ya kaurace wa iyali wajen saduwa ta aure wa kan raja abu nu'aym bi isnadin fihi da'af an anas radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan annabi ya kasance ramadan ya shigo kama wa nama yana kiyamun laili sannan yana kwanciya ya bacci fa idza kana lailatu arba'in wa ishirina amma da zarar daren ishirin da hudu ya kama to daga wannan ranar lam duk gamdar baya wato tozali da bacci shine lam duk gamdar baya dandanar bacci ko yaya yawwa wa yahtamilu wannan yana daukar cewa an yura da ihya'il layli ihya'u galibahu ana nufin raya dare shine raya mafi yawansa zai iya dauka haka wa rawa ba'dhum man ahya nisfal layli wasu daga cikin sun rawaito mana cewa duk wanda ya raya rabin dare fa kada ahya layla to ya raya daren duka rabin dare ba wa fi sahihi muslim ana aisha radiyallahu anha qalat nana aisha tace ma alimtu sallallahu alaihi wasallam qama laylatan hatta saba tunda nake yanzu nana aisha ban taba ganin annabi yayi sallar dare tun daga farkon dare har asuba ba annabi baya haka tace ban taba gani ba ya fara sallar dare ba zai daina ba sai alfijir ya kullu tace ban taba gani ba wa nuqila an ibn abbas radiyallahu anhu ba anna ihya'aha yahsulu cewa rayar da daren yana faruwa ne bi an yi salliyar isha a fi jama'a kun ji ko annabi zai zo yin sallar isha'i a jami'i wai azima kuma ya kulla niyya ala an yi salliyar subha fi jama'a cewa zai yi sallar asuba cikin jami'i har yau wa qala shafi'i man shahida isha shi da imam shafi'i yace duk wanda ya zo aka yi sallar isha da shi a jami'i wa subha da asuba lailatul qadri a daren da an an ga lailatul qadri tunda cewa ake gani ne to an dace da lailatul qadri to shine yake cewa fa kada akada bi hazihi minha to ya daura wansa a wannan daren shi ma kaga da an zo rubuta wanda za su yi aure a wannan ranar sai kaga sunan ka yayi polin 2026 ba za ka wuce ba sai kaga Allah ko an kaga ba kai aure ba wannan 2026 ina rana ta muku ba sunan ka ne wancan lailatul qadr shi yasa amma wannan ka dage ka zage dan sai ana rubuta sunan ka a layin yan aure kafin Disamba ka ka tsallake an bayyana da shi ko ina so wanda wato a ƙara zage dan sai ne domin akwai yan takara da yawa yawa to shine mala yake gaya mana yake gaya mana a nan cewa wato duk wanda ya wannan sallar ya ɗauki rabansa wani kila mislahu malik an ibn al-musayyib sannan a imam malik ma ya rawaito a muwatta daga sa'id bin al-musayyib akhir al-mutaqaddimi yace wa ruwiya marfu'an min hadith abi huraira man sallala isha'a fi jama'a fi ramadan cewa duk wanda ya sallaci sallar isha'a cikin jam'i a ramadan faqad adraka lailatul qadr to ya dace da lailatul qadr akhrajahu al-asbahani ويروي ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرفوعا من أدرك رمضان صحيحا مسلما دون دير سوى رمضان هنا لافيا كما مسلمي فصام نهاره ويي أزمي درانا وصلى wato wirdan min lailihi sannan yayi sallolin da ya saba na wuridi shine wuridi dama abin da ka saba ko lazimi ko wuridi wani abu da kake yin sa continuously shine wuridi ko lazimi da bahaushe yake faɗa ko da yake larabci ne to shine abin da ka saba kana yi to duk wanda ya wannan wuridin nasa ko lazimi a daren sa an gane wa qabda basarahu ya rinsa idan sa bai zo ya rika saman makokin da ba gawa ba bai ta kalle kallon mata ba a waya ko a waje an gane ko sannan wa hafiza farjahu ya kiyaye al'aurarsa wa lisanahu da harshensa wa yadahu da hannunsa wa hafaza ala salati fil jama'a ya kiyaye sallar jami'i a cikin jama'a kun san wani wata babban riwa da mutum zai more ka daure ka ga tun daga farawar ramadanin nan har karshen san Allah ya ara ma lokaci kakkai misin jafi sallar farilla ba ya zamto ba sallar da kai misin na rantse da Allah ba karamar falala ka samu ba da Allah zai bude ma abin ka ga abin da kai zaka sha mamaki a wannan ya kwanaki 30 zaka iya ba karamin waliyin Allah kai baka sani ba ka dora akan cewa kai ka sa wa kanka ba sallar da zaka yi mitin na jami'i ka gani kuma ko hawan feda karkai yadda wasu suke yi mutum sai an zo hawan feda sai an zo raka a ƙarshe karka yadda ya zamtauta da ikama kana masallaci za dan Allah mutum ya gwada a wannan watan ya gani fa tatazkuruna ma aqulu lakum yawa saboda haka wannan shine abinda malai ya kawo mana anan yake cewa to duk wanda ya samu kansa wa hafaza ala salati sannan wa bakkara ila juma'ihi ya rika yin sammako wajen tafiya sallar juma'a karfe tara kayi wanka ka sa turare ka fito malam ga talatin annabi ga karatun qur'ani a ranar juma'a da daren juma'a to saboda haka kai sammako faqad sama shahara wa takmala al-ajra to duk wanda yayi wannan ya azumci wato watan gaba daya sannan kuma wa takmala ya cika shi tsaf wa takmala al-ajra ya cika lada wa adraka lailatul qadr to duk wanda yayi wannan ya zanto duk jam'i da kai akai to inda za a ce kowa ya a bashi question ne a ce wanda ya ga lailatul qadr da Allah ya rubuta sunansa in ka rubuta sunanka baka faɗi ba duk sallolin jami'i ba ya zanto da kai akai wallahi in ka rubuta sunanka baka faɗi ba yawwa to shine malai yake gaya mana anan yake cewa وفاز بجائزة الرب الله أكبر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب كما يا داتي يا ربوتا da irin kyautar da ubangiji yake bayarwa a lailatul qadr qala abu ja'far abu ja'far yace ja'izatul la tashbahu jawaiz al umara yace kyauta ce da bata yi daidai da irin kyaututtukan da wato jagorori shugabanni gwamnoni sarakunan suke bayarwa ba yace wa irin da bace rawahu ibnu abi dunya ومنها دقتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر النبي يا كتنتينا تاد إيالنسا أن gane ko dan yin sallah a dararen goma duna gairiha kuma bayan wato sauran kwanakin goman farko da ta biyu annabi baya ta da iyalinsa amma goma ta ƙarshe tashin ce yake wa fi hadisi abi zar radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qama bihim lailata 23 kaji ba annabi alayhi salatu wassalam ya miƙe tare da iyalinsa daren 23 wa 25 da daren 25 wa 70 wa 20 da daren 27 wa zakara annahu da ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassa sannan ya ambata cewa wato ya kirawo iyalansa da matansa a daren 27 a keɓe وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آخر الأوتار wannan yana nuni akan cewa ana karfafar tashin iyali an gane ko a dararen da suke wato an ba da ƙarfi mai ƙarfin gaske a dararen mara 21 da uku kowa ka tashin su kowace rana amma mara ta zo ka rika tashin su bar ku ji kuma formular yadda ma za ka tashe su sai ma da yake cewa wa hadha yadullu ala annahu yata'akkadu na'am sai ce allati turja fiha lailatul qadri dararen da ake fatan cewa ana neman lailatul qadri a wannan daren to ka dage ka tafi iyalanka wa rawata barani an ali radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqizu ahlihi fil ashr al awakhir min ramadan annabi ya kasance yana tada iyalinsa a goman karshe na ramadan wa kullu sagirin wa kabir duk wani babba a gidan da karamin yaro kowa sai a ce ya tashi yuqiqu salata inda zai iya sallah sai a tashi kana sufyan al-thawri sufyan al-thawri yace ahabbu ilayya wato idza dakhala al-ashr wato ashr al-awakhir abin da ya fito yuwa a gare ni idan goman karshe ta shigo an yata an yata hajjara bil layli wa yatahira bihi shi shine abin da muka fito an ya tahajjara bil laili mutum yayi tahajjudi da daddare wa ya tahi da fi kuma ya zage dan sai a daren sannan wa yanhada ahlahu ya tashi iyalinsa wa waladahu da 'ya'yansa ila salati dan su sallah ila an adaqu zalik idan wato zuwa lokacin da za su iya hakan dan da bara lafiya da karamin yaro wanda zai zo ya ta bacci duk sai a kyale su amma wanda yake da dan kwarinsa zai iya zuwa ya kwanta minti 40 an fahimta da kyau ko ta minti goma ta shi wanda za ta iya zuwa kallo a event center ta tsaya har awa ɗaya dj na yi ita ma ta tashi an fahimta da kyau ko za ta iya tashi duk abin da ake ta yi ita ma ina ɗako zalik idan za su iya haka wa saha annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya durku fatima ya inganta cewa na annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana shiga gidan na na Fadima kun san gidan Annabi alaihi salatu wasalam inda yake kusa da gidan na na Fadima kwana kawai za a shiga shi ta ku ji an ce wani lokacin yana shiga a ce ma har da daddare ya tsuru kwayi da daddare ne gidan Annabi alaihi salatu gidan Sayyidina Ali ka iya cewa wani bangare aka yanka aka bar su domin idan ka dauki map din yanzu a museum da ake da shi a Madina in kaji wurin da ake ba da riyal ko 40 ne ko 70 a shiga ai kallo wanda na taba gaya muku dace sai da aka shiga na ga duk abin da suka nuna ni duk mun koya yara a Islamiyya dace kawai dai kun dai na dai shiga duk gaba ɗaya fira sai kawai sai bambanci sai dan wato abun map da za a ɗauko a nuna ma a nuna ma cewa ga asalin madina kun san masallacin annabi ne yanzu ya fi ƙarfin madina ta da awa ne mutum ai madina ta da da gudu za ka je ka dawo yanzu masallacin annabi alaihi salatu wasallam ana magana ƙofofi garuruwa ai unguwanni ne garuruwa ne a ciki idan ka tafi muduwan da ya kewaye nan masallacin nan ai ya kewaye madina gaba ɗayan ta hadda wani garin gaba ɗayan ta ka kewaye hadda wani garin to wannan shine to shi za mai hikima ma ce ga ya je ko ina kawai ka rike lambar kofar ungoku shi kenan ka jawo to shi ne ma da yake gaya mana a nan wata annahu kana yadruqu fatima ya inganta cewa annabi yana shiga gurin na fatima da daddare wa aliyan da sayyidina ali laylan da daddare fa yaqulu yace da su ala taquma ni fatasalliyan bayan Allah ba za ku tashi ku yi sallah ba wa kana yuqizu Aisha bil layl ya kasance yana tashin na Aisha da dare idza ta za ta hajjuduhu idan ya gama tahajjudin sa to ga formular da na faɗa da su wa arada an yutira sai yake so ya wutiri idan ka san me kai mai karfi ne ma da ne kai kana da abubuwa da zaka iya yin sallah tun karfe uku ban biyu har zuwa karfe biyar to kaga mai ɗakin ka ba za ta iya ba to sai ka bari idan kai ta sallolin ka ka dade ya rage da shi saura ta minti 20 ba sai ka taje ta kace to taji rago minti 20 din sai ku yi taji idan ta saba wata da kanta za ta ce a ƙara mata mintuna shikenan yau da gobe sai ka ga tana iya bin kama duka sallah in ka ba a hankali da na taba gaya muku wata shekara wani ya je yi gashi wai yana zafi-zafin ustazinsa ya zo ya auro ta yarinya da daddare ya tashi ta take tashi ya yaba mata ruwa tana tashi ta ce Allah ya isa ya zo ya kawo min kara na ce to ai laifin ka ne wallahi na ce wata ai laifin ka ne na ce ai kai komai ana min zane daki daki kawai shi kenan daga dan ka aure ta yi islamiyya shi kenan sai ka fara tashi da daddare kana wai kuma shi hadisin nan wai ya amfani da shi ya ce in mata tashi baka yi ya ba mata ruwa baka gane hadisin sosai ba yana da yanzu da yayansa zagada zagada a yau in na gaji wani lokacin kawai sai in yi dariya to saboda haka wannan shine to sai ce ware da tarjibu bi iqadi ahadi zawjaini sahiba wuli sala kun ji hadisin an kwadaitar akan cewa ɗaya daga cikin ma'aurata ya tashi dan uwansa wa nadaha alma'a ala waji ya yayyafa ma ruwa kun ga hadisin da ya amfani ya dan yayyafa ma ruwa a fuskan bai tashi ba ka auro yarinya kuna satin ka san karfe nawa kake kyale ta ta kwanta ta kai karfe biyu tana tatin ta kuma saba da haka ta zo gidanka a hankali ake bin komai ka tarbiyyance ta har ta saba to sai a fara tatin sallar daren ba sai ka koya mata tarbiyya ce ita ba ba wai daga zuwa ba in kwa dama ta saba wanda take tashin ka ce da daddare kai ne ma take tashi to wannan daban ka san cewa ko a gida haka take yawwa shi kuma yana wurin zane daki daki wa kana fil muwatta wa fil muwatta yazo a muwatta anna umar radiyallahu anhu kana yusalli min al-layli ma sha Allah ti ya kasance sai na Umar ya kasance yana sallah da daddare da Allah ya so ya sallata hatta idza kana nisful layl da rabin dare yayi ai kaza alahu lis-sala sai yi ta iyalin sa dan ki sallah ya kulu lahu ya ce da su as-sala as-sala wa yatlu hadhihi al-aya sai karanta wannan ayar cewa amur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha ka umarci Allah ya faɗa mana wannan ka umarci iyalanka da yin sallah wasabir alaiha ka kuma dage ka dage da tsaye wajen yin sallah shine yayi misalin da na saba ba ku mutum zai zo ya ce na tashi na tashi sallah asuba sun ki tashi shine aka ce yanzu idan da gobara za ta kama ƴaƴanki na kwanta a ɗaki ya zaki da ce wallahi duk magagin su sun tashi sai aka ce to na jahannama ashaddu harra wutar duniya da kin yadda duk abin da za a yi sun tashi ne za su ba za a tashi su a kubutar da su daga wutar lahira ba shi sa Umar bin Abdulaziz idan ya dawo ko ji ko wani sa idan idan ya je kasuwa ya ga bai yi ciniki sosai ba in ya dawo sai tara iyalinsa sai ya zauna da su tsakanin ku da Allah waye wasa da sallah yau sallah farilla wani ne yake kai ka ja zamani yau ba mai ciniki a kasuwa ba kun san dalilin su saboda karshen ayar da Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu sai suka gwama ta da sallah cewa duk wanda yake so Allah ya ba arziki to yake ya sallah kuma wannan bayani ya fita eh ya fita wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu al-mizan ya tabbata cewa annabi yana zage dantsi wal muradu i'tizaluhu an-nisa kun ji abinda ake nufi kinaya ce annabi yana kawai cewa mata matansa wa da annahu lam ya'u ila firashi ya ya danganta ya kuma inganta cewa lam ya'u baya kwanciya ila firashi a shimfida a tayan salika ramadan har ramadan ya shudi ya fita shine al-intila fansalaka minha ai zai yadda ka san mutum dina zamewa daga cikin fatarsa shine al-intila har ramadan ya fita wa bi hadisi anas wa duwiya firashahu sannan ya nannaɗe shimfiɗarsa wa aka zalar nisa eh yawa na ɗuwi sama a kaɗan yi sijilli to wa ɗuwi birashe ya nannaɗe shimfiɗarsa ya ajiye ta irin yadda za ka ga alaramomin za a tafi gida sai a nannaɗe tabarma ko a ajiye da ka ganta a nannaɗe an ajiye mai ita baya na yawa to sai a nannaɗe ta ajiye ya ƙaurace wa mata kuma faƙar kana sallallahu alaihi wasallam ya ta kibul ashiral awakir annabi ya kasance yana azumtar goman ƙarshe والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص shi ko mai yi mai itikafi an hana shi kusantar mata saboda nassi da yazo a haka wal ijma da ijma'i wa qad qala sallallahu wa qad qala da'ifatun min as-salaf fi qawlihi ta'ala wata daga cikin wata tawaga cikin magabata suka ce fal ana bashiruhunna da Allah ya ce yanzu ku sadu da iyalinku ku yi mubashara da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku ku nema din innahu talabu lailatul qadr wasu malamai cikin salaf suka ce an ana nufin neman watan daren lailatul qadr wal ma'ana bi zalik anna Allah ta'ala lamma abaha mubasharatan nisa ana nufin yayin da Allah ya halatta saduwa da mata fi layalin siyam a dararen azumi ila tabayyana al-khayt wato ila tabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har zuwa lokacin da farin zare zai bayyana daga bakin zare mun yi wannan bayanin cewa ba bakin zare da al-fujr ake nufi na gaskiya da kuma wanda yake na ƙarya sai yace amara ma zalika bi talabi lailatul qadr duk da haka kuma an yi ba da umarni ko umira ko amara amara ya ba da umarni umira kuma an ba da umarni bi talabi lailatul qadr na cewa a nemo wata daren lailatul qadr li Allah yashghila al muslimuna fi duli layali shahr domin kada musulmai su shagala a wato tsawon dararen wannan watan bil istimta'il mubah ta hanyar jin daɗi da abin da aka halatta musu dan kan mutum ya saki jiki kawai cewa ya an ba shi dama shi sa malaman suke cewa a makaruhi ne yin aure dabda musamman sabon aure dabda azumi domin zai shagala kawai ya manta ai shi a wato akwai wata mai girma da aka shigo sai ba da himma gabi ga iya kawai amaryarsa an gane ko to shine ma da yake cewa fa yafutu mudalabu lailatul qadri ka gani har neman watan lailatul qadr din ya kubuce musu ya kubuce musu gaba daya sai ma da yace fa amara ma zalika bi talabi lailatul qadr bi tahajjud min al-layl duk da haka kuma sai aka ba da umarnin neman lailatul qadr ta hanyar yin tahajjudi da daddare khususan fil layalil marjuwa fiha musamman a dararen da ake fatan daren lailatul qadr mara kenan fa min hauna kana sallallahu alaihi wasallam daga nan ne annabi tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance kuma yusibu min ahlihi fil 20 min ramadan yana saduwa da iyalansa a goma a 20 din farko na ramadana thumma ya'tazilu nisa'ahu sannan ya kaurace wa matansa daga nan kuma wa ya tafarragu li talabi lailatul qadri ya bada himma wajen neman lailatul qadri fil ashr al awakir a goman karshe wa minha daga ciki ta'khiru al fudura ila suhur annabi yana jinkirta yin wato buɗe baki yin ala wato sahur an gane ko tun abinci har zuwa sahur yana jinkirta buɗe baki har zuwa lokacin sahur ku fahimta da kyau kaga da magarba ake buɗe baki ko to wani lokacin annabi da jinkirtawa ya kitin komai har sai ya kai sahur amma bara ku ji dalili ruya na Aisha radiyallahu anha wa Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi layalil awatu ashra yaj'alu isha'ahu sahuran annabi alaihi salatu wasalam a goman farko ya kasance yana maida wato isha'ahu sahuran an fahimta da kyau ko wato abincinsa da zai ci na dare shine sahur abincinsa da zai ci na dare shine sahur wa bi sahih al-bukhari an an abi sa'id al-khudri marfu'an qala la tuwasilu annabi yace kada ku yi tazarci wajen azumi tazarci kar ku yi fa ayyukum arada an yuwasila duk wanda yake so ya tazarci faliwasil ila sahar to yayi tazarcin sa iya zuwa lokacin sahur kawai kalu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah amma kai kana sadarwa ya ma'aikin Allah kana zai ce ni lastu kai atikum ai ni ba irin ku bane inni abitu li mud'amun yud'imuni ni ina kwana ne ina da mai ciyar wanda yake ciyar da ni wa sakin yasqini da mai shayar wanda yake shayar da ni kai ma haka yawwa wa hadha isharatun ila ma kana Allah sallam yabdahu alayhi wannan wani nuni ne zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki yake wa annabi budi ne fi siyamihi a cikin wato azumin sa wa kalwatihi bi rabi da kuma yadda yake shiga halwa halwa shine dama keɓantuwarsa da ubangijinsa li munajatihi wa zikrihi saboda munajatinsa da kuma ambatansa ga Allah min mawaddi unsi da kuma kauna da farin cikinsa wa nafhatu qudsihi da kuma wato rahama wato yalwar tsarkin Allah madaukakin sarki bakana yaridu bi zalika ala qalbihi min al ma'arif al ilahiyya saboda haka abin da yake wannan abin wato jin dadin haduwa da ubangiji shi yake zuwa ya kosar da annabi alaihi salatu wassalam ko kai yanzu wallahi akwai abin da za a yi ma na farin ciki ka ji ka koyi to shi abin da yake kosar da annabi alaihi salatu wassalam jin dadin ganawa da Allah sai ta mantar da shi abin shine bayanin da yake jin daɗin ganawa da Allah maɗaukacin sarki sai ta mantar da shi abin to sai yake cewa sannan wal minahul rabbaniya da kuma ma yugafihi an ka gani sannan kuma da walwala ta haduwa da ubangiji madaukakin sarki da falala da tanyo na ubangiji madaukakin sarki shine yake ciyar da annabi alaihi salatu wasalam wa yughnihi an da'am kuma ya wadatar da shi ga barin abinci wa sharabi da abin sha azzikir ku sani cewa shi ambatan Allah qutul arifi da shine abincin masana Allah yughnihim an da'am wa sharab shi yake wadatar da su ga barin abinci da abin sha lamma ja'a al-mujtahiduna shabi'un min da'amil munajat Allahu akbar yace yayin da masu kokari da ijtihadi da tahajjudi suka ji yunwa to sai su koshi da abincin ganawa da Allah fa ufil liman ba'a lazzatul munajati tir ga wanda ya sai jin daɗin ganawa da Allah bi fadli luqmatin da ragowar wato abinci audu kaimat ko ɗan abinci ƙanana kaɗan abin nufi wato tir da wanda abinci ya ɗauke mar ya ɗauke mar hankali gabar ganawa da Allah maɗaukacin sarki tir da wanda abin da yake ƙosar da shi abinci ne ba ganawa da Allah ba kamata yayi munajatin ka da Allah madaukakin sarki ya zanto shi yafi kosar da kai fiye da lukaimat ɗan lomomin da zaka sa a baki na loma biyar ko goma to shine aka ce tun da irin wannan wa minha iftisalu bainal isha'ain yana daga abin da magabata suke yi suna wanka tsakanin magariba da isha ruya an ibn ibn abi asim an aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kana fi ramadan nana aisha tace idan ramadan ya zo nama wa qama annabi yana bacci kuma yana kiyamul layli fa idza dakala al-ashru shadda al-mizan da zarar goma karshe ta zo sai zage dantsi wacce na ban nisa ya kaurace wa mata wakta sala bainal isha'ain yayi wanka tsakanin maghrib da isha yani al-maghrib wal isha yana nufin magriba da isha wa ruya an ali radiyallahu an an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda annahu kana yaktasilu bainal isha'ain kullu layla sayyidina ali ya kasance yana yin wanka tsakanin magriba da isha kullun yani min al-ashr al-awakir yana nufin in goma karshe ta zo kullun bayan magriba sai yayi wanka ya za turare za kaya masu kyau wa fi isnadihi da'af wa ruya an hudayfa radiyallahu anhu annahu qama ma annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan fi ramadan wata rana sai na hudayfa ya tsaya tsaye wa darasi da annabi alaihi salatu wasallam fakta sala ya wanka an gane ku wa baqiya fadlatun fakta sala biya hudayfa sai rage wato ragowar dare da ragowar da dare yayi ragowa bai bai fita ba gaba ɗaya sai ya tafi hudayfa ya je wanka رواه ابن ابي عاصم ابن ابي عاصم يا رويته قال ابن جرير كانوا يستحبون ان يغتسلوا كل ليله yace sun kasance suna so su rika yin wanka a kowane dare shine kulla laila kowane dare suna so su rika yin wanka min layalil ashir al awakir a goman karshe wa minhum man kana yaktasilu wa yatadayyab cikin sa akwai wanda sai in yayi wankan ma sai ya sa turare fil layalil lati takunu arjali lailatul qadim a cikin dararen da ake fatan su ne mafi kauna cewa za a dace da lailatul qadim mara kenan an gane wa ruya na anas annahu idza kana lailatu 24 an rawaito daga anas cewa idan daren 24 ya kasance iktasala sai ya wanka wa wata dayya bai sa turare wa labisa hullatan sannan sai ya sa kaya asin da asin complete ba too much ba complete shine hulla shine ba wuce ke cewa hula ka sa kaya iri ɗaya daga sama har ƙasa ai shine hulla tun daga sama har ƙasa iri ɗaya shine hulla amma an ka sa hula ta dace da aiki da waye wannan too much kenan an fahimta da kyau ku to sai suna yin wannan kun ga tun da yanzu za ku gane sahabbai yan gayu ne an fahimta da kyau ku to saboda haka wa izaran da kuma wato izar kwarjalle wa rida'an da mayafi fa idza asbaha da zarar gari ya waye dawahu ma sai linke su falam yalbasu ma ila mithla min qabil ba zai ƙara sa su ba sai an ƙara samun irin wannan daren sai kuma dauko ya sa ake ya halatta ka nemi kaya masu kyau don wani occasion kamar yadda muka biya adabul mufrad annabi zai ce kaya ko sai na umar ko sahabbai su siyo su kawo mar saboda bi karɓar baki ko juma'a abubuwa ne masu kyau to shine ma da yake cewa wa qala hammad ibn salama kana thabit wa humayd yalbatani ahsana thiyabihima da sabit sabit al-bunani dalibin anas da humayd al-sa'idi sun kasance suna sa mafi kyawun kayan su wa ya tadayyaba kuma su ta turare an gane wa yudayyibanil masjida sannan kuma su wato sanya wa turaren bin nazuwa su sanya turare ta hanyar sa turare bin nazuwa wanda ake yayyafawa na ruwa wadda kuna da kuma na- na hayaki haka ake so masallaci ya zama fil lailatul lati turja fiha lailatul qadr a dararen da ake fatan za a samu lailatul qadr fa yusahabu fil layalil lati turja fiha lailatul qadr an so a dararen da ake fatan lailatul qadr an so a tanazzubu a tsaftace masallaci mu muna da wata al'ada ma ba ma sai lokacin ba tun kafin nan za a share masallaci a wanke a yi duk abubuwa wani guraren ma a fenti an fahimta da kyau ko duk inda kwayaye suka mutu wasu bayan Allah ko masallaci ya dauro yi duk a gyara duk inda wani abubuwa ne masu kyau masu kyan gaske wata dayyub da sa turare wata zayyun da yin ado bil ghusl ta hanyar wanke masallacin a wanke shi sosai da ruwa wadili da sa mata turare Allahu akbar sai ce wal libasil hasan da kuma sanya kaya masu kyau kama shara'a zalika fil jam'i wal ayat kama shuri'a kamar yadda aka shar'anta haka yayin da za a je sallar juma'a da kuma idi na karama da babba wa kadhalika yushra'u akhdhu zinati bi siyam haka nan an hal an shar'anta ma wato daukan kaya an fahimta da kyau ko wato sanya kaya masu ado fi sa'irin salawat a sauran salloli saboda bai ga dalili nan kama kala ta'ala khudhu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ɗan ɗan adam ku riƙe adon ku yayin da za ku kowane masallaci kowace sallah an za ka ana so ka sa kaya masu kyau kar ka sa kayan da suke tsami don Allah saboda wai sallah asuba ce sallah asuba mala'iku suna zuwa fa wannan sallar mala'iku na musamman ne suke zuwa kuma ka zo kana tsami ai ka san wata ɗabi'u da mutanen mu suke da su na sallah asuba mutum kaga ya fito dukun dukun da rigar bacci sai yake da sannan abu na biyu idan ya zo kuma tun daga hanya dama kai ka kiyaye kanka wallahi a sallah asuba wajen gaisa za ga mutum amma kamar gorin kaki aka yi wa mutane kwa kwa sai kawai sannan idan aka yi mutum ya fato ya face kuma wai zai haka da hannunsa ba da cikin ba ba da wallahi da yawa mutanen mu haka ce ya bace ya goge da hannu kuma wai ragowa sai ya goge a hannu kuma kuna haɗu salamu alaikum a wannan ba daidai bane wannan ba sunna annabi bace shi da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ai kun ga kamar yadda muka biya da matsalar ne ake kiransa matsalar hansa da tayar ta shigo muka ce wannan ai sunnan mutum ba sai kura bace Anas dan Malik yawo yake da turaren na wanda ake goga a hannu ya goga haka a hannu saboda shi kansa hansa da tayar ne na gaskiyan gaske sannan abin da ake so ka zo irin wannan kana zuwa gida abu na farko da ake so ka fara yi ka fara zuwa famfo ka wanke hannu in kana da irin wash hand base din nan dan Allah ka kalli me zai ka ga irin su corona virus din da zaka wanke a wajen saboda haka ba boko bace wallahi musulunci ne ba boko bace saboda haka ya kamata mu riki abubuwan mu da aka koyar da mu na'am amin ma haka eh shi ne ai magana ba na so in ce sai kawo misalan su ne kana ka kasa ko sai ka gaya wa wanda zai iya gyara marta ka san shi ne abin da aka faɗa kai za ka yi kokari ka gaya wa wanda zai iya gaya ba domin kai wata kilan ka kai sakon ba zai kai ba sai a yi hikima wajen isarwa ba daidai ba ne wallahi ganawa kake da Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ba shi za a yi wa ado ba kuma dan tiraren nan yanzu in za ka fito ka dan ɗauko ka dan feffesa haka ka ware wani ma wanda za ka dan feffesa daga dan gefen wuyanka da hannu da gefen duk wannan suna yana da muhimmanci ka zo mutum ya zauna kusa da kai ya ji kanshi lada za ka samu wannan kanshin da ya ji ya ji daɗi wallahi lada ne sai dan tiraren ka tirare ne mai buga kai karka sako yawwa da Allah dan goma da ake faɗa da za ka ji ba wuce yana tiraren gawa gawa ba so ake a sa mata turare mai kanshi magabata mai kanshin da ke ke dauka ba mai buga kai ba mala'ika ya fi ka san dadin turare in ka sa mai buga kai ba ruwan me yasa kake guje wanda ya ci tabarma saboda ba ka son wari ka samu mai kyau mai ban kaye kai amfani da shi to wannan shine sai malai yace wa galibin umar Allah wa haqu an yuta zayyana lahu kun ji zancan ko malam Muhammad Ghazali cewa Allah shi ya fi tantanta aiwa ado ba budurwa ba yawa Allah shi ya fi tantanta aiwa ado wa ruwiya anhu marfu'an ولا يكمل التزين الظاهر illa bi tazayyin al-batil kun ji ko ko bi tazayyin al-batil baya da za adan fili ya cika sai da suka adan baɗi bil ina ba ta hanyar komawa ga Allah wa tawbati da tuba wa tadhirihi min adinasi dhunub Allahu akbar sannan kuma da tsarkake zukata daga adinasi dhunub daga dattin zinubai wa audariha da kuma dauda har yau audar shi alwazaru ana nufin alwasa dauda har yau datti fa inna zinata zahiri ma'a khirabil batini la tughni shay'an domin wato ado na fili tare da rujewar wato ciki wannan ka sani cewa wato la tughni shay'an baya wadatar da komai a gurin Allah ga ka a fili a tsaftace amma a zuciyar kuma mugu ne kai a zalimi ka zo yanzu gaba ɗaya ka ɓoye kaya sai sai ɗaya ga wata ramadan za ka ɗaga komai naka ya tashi kuma kullum za ka to a ta jin ƙanshi a sabon masallaci ba ruwan Allah da wannan domin zuciyarka ba ta da kyau so ake zamto yadda kake a fili a tsaftace to zuciyarka mata zama mai kyau wajen tausayawa bayan Allah an fahimta da kyau ko yawa idil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa sai yake takallaba uriyana wa in kana kafiyan kaji wani baiti yake cewa idil mar'u ka sani shi mutum lam yalbas thiyaban min tuqa ba zai taba sanya tufafi na takawa ba mun faɗi me ma'anar takawa da me muka ce ba tsoron Allah ba ko yau bin dokokin Allah tsoron Allah alkhawfu wal khashiya kenan shine ba wuce yake cewa bin tsoron Allah amma alkhawfu wal khashi imtisalul awamir wa tinabun nawai shine ya takawa yau to shine ma da yake takallaba uriyana inda zai kai komo wato yana tsirara wato ko kuma ka ce yana ta kai komo ɗinsa ne tsirara idan babu tufafin takawa a tare da shi wa in kana kafiyan ko da ya sa riga ɗari a jikinsa ko riga ɗari ya sa inda baya jin tsoron Allah ai tsirara yake tafi shine malam wannan baiti ne mai shehu da za ku ji ɗaliban ilimi suna haddace shi idil mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kafiya kuma bai da wani wahala wallahu subhanahu la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ku sani Allah baya duba zuwa ga wato surorinku gangan jikinka ko kuma dukiyoyinku wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum kadai Allah yana kallon zukatanku ne da ayyukanku faman wa qafa baina yadayhi duk wanda ya tsaya a gaban Allah faliyati ko wanda zai tsaya faliyata zayyan zahirahu bil libas lalle ya kawatar da zahirinsa da tufafi wa batinahu bil libas taqwa ciki kuma ya lullube shi da wato tufafi na kiyayar dokokin Allah kala ta'ala ubangiji yanzu idan mutum ya sa a ransa kawai yanzu yana da kaya na siyarwa mutane suna da bukatarsa ko bai fito ya gaya jama'a bai ce na rage naira biyar biyar a kowanne saboda kawai promo na ramadan na rantse da Allah wannan abin darajar da zai dagawar a gurin Allah tana da yawa tana da yawa matuƙa an gane ko to shine ma da yake cewa gashi nan qala ta'ala ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum ya ku dan adam ku sani cewa mun saukar muku da wato libasan wani irin tufafi yuwari sawatikum da zai lullube tsaraicin ku an gane warijin wanda za ku yi tufafi da ki na wato kaya mai gashi ko mai beza ko mai abin da ya kama da wannan wa libasu taqwa zalika khair amma ku sani cewa tufafin takawa shi yafi alkhairi a gurin Allah to wannan shine nan gurin da ke ta gudu yanzu wa min hal i'tikafu daga nan kuma zai yi bayani akan al i'tikaf gobe za mu dora insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure ya Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sobin sa madaukaka waɗanda suka ba mu gudunmawa musamman ta waɗannan littattafai da aka rawa ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su Allah madaukakin sarki ya sa musu amizani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sobin sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani wannan azumi da yake tunkarar mu Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon bauta maka a cikinsa Allah ka yalwata mana arziki da annashuwa da wato da jin daɗi a cikin wannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa duk abin da yake damun mu Allah ka mana maganin sa Allah ka zauna da ƙasar mu da jihar mu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين